Kulağınızı.
Hani, hani, hani, Kulağınızı.
hani, hani, hani, hani, hani, hani.
Selamünaleyküm. Elhamdülillah. İnşallah tefsir kullanmayı يا المتشدد الحمد لله da rika zagayawa أنسجوا ورحمكم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله
ألف لام ر
ألف لام ر الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ne masani da abin da yake nufi bizarika da wannan mun fita daga cikin wato suratu surar suratu hud ko ita muka kare eh suratu hud mun kare ta ita tana da tana daga cikin wato surori da suka tare wato abubuwa muhimmai masu ɗimbin yawa sura ce aka ɗauki wani abu guda ɗaya daga cikin abubuwan da ta tare aka yi mata wato unwani da shi Eh, an ce surat hud ko sai a ɗauka kamar labarin ko kissar annabi hudu da jama'arsa ne kawai a ciki to ba shi kawai ba ne gaga akwai kissar annabi hudu akwai ta annabi salihu akwai ta annabi musa akwai ta annabi nu duk da ya annabi nu duk a ciki akwai kisoshinsu a ciki sannan kuma ta tare abubuwa da yawa ita ma eh ta tare abubuwa ita ma wannan surar eh ka gani da farko sai aka fara da alif lam ra ko Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah shine masani da abin da yake nufi da wayannan harfa kuma yadda dai malamai suka tafi haka ake fassarawa to daga baya- bayan wannan sai Allah ya nuna wato darajar alqur'ani ciki kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir kaga kitabun fussilat ayatuhu eh uhkimat tukun da farko an kyauce ayoyinsa kaga Allah da kansa yayi wa alqur'ani sheda cewa abin da yake cikin qur'ani an kyauce shi lafiya lau yake babu wani abu wanda za a samu wato na wani ko halali ma'ana ko wani kuskure a an kyauce ayoyi ba maganar wani a ce a samu ko tanafuri ba tanafurul huruf ba tanafurul kalimat ba ta'qidil lafzi ba ta'qidi ma'anawi duk babu Allah da kansa yake masa yake wa Qur'ani sheda yace summa fussilat eh sannan sai aka yi bayani aka rarrabe duk abin da yake ciki aka rarrabe aka yi bayanin sa eh kuma sai ya nuna daga gurin ubangiji yake eh ubangiji alhakim eh hakim ka gani mai hikima eh, duk wanda yake mai hikima bai kai hikimar ubangiji ba Eh, ba wani mai hikima da ya kai ta ubangiji kuma sai ce khabir Eh, khabir shine masanin baɗini abinda yake boyayye Eh, in an ce alkhabir to masanin abinda yake a boye to Allah ne zai yi to kaga da abinda yake bayyane a cikin wannan sura da abinda yake boye duk ubangiji tabaraka ta'ala ya bayanin sa sannan kuma na abin da ya biyo na baya na uku shine tauhidi Allah ta abudu illallah eh Allah ya ja hankalin al'umma kan ku bauta wa kowa sai Allah kaga tauhidi kenan eh shi ake bukata kowa ya tsaya a kai ba wani abin bauta da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala eh sannan kuma ubangiji yayi gargadi bayan ya ce a bauta masa ya gargadi bayan bauta yake cewa to wanda duk ya bi za a yi masa albishir da aljanna wanda kuma ya saba to a yi masa gargadi da wuta ko kuma ubangiji na biyar sai nuna darda istighfari wa an istaghfiru rabbakum ko to duk abubuwan da ake ci aka istighfari Allah wato zai zai yaye daga nan ne sai sake nuna mutukar ikonsa tabaraka wa ta'ala yake cewa ma min dabbatin ba wata dabba ba wata halitta eh kowace halitta to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicce ta kuma shi ne ya san inda take shi ya san mustaƙar ta matabbatar da gurin ajiyarta tun tana cikin tsatso inda aka ajiye ta a tsatso har ta fito cikin ta shiga cikin mahaifa har ta fito aka haife ta har ta zo ta rayu a bayan ƙasa da ubangiji ba abin da bai sani a cikin nan ba eh kaga wannan wata kudura ce ta ubangiji in ba Allah ba ba wanda zai wannan eh ba Allah ne zai sa wato halitta a cikin tsatso kuma ya halittar da halitta a cikin mahaifa kuma sannan daga mahaifa kuma ya sa a fito da abin da aka halitta ya fito wannan sararin to ai kaga duk wanda yake ya imani da Allah ya san wanda ya yi wannan abu ne sassauka a gurinsa in ya matar ya kuma dawa da shi duk wanda ya imani da Allah ya san tashin alkiyama abu ne sassauka to abin da babu shi aka yi shi ai ya fi wahala da shi a kuma maimaita shi ya gani saboda haka Allah ya sannan kuma ubangiji a cikin matsala ta bakwai ya nuna wato mutukar ikon halittar samai da kasai duk girman samman nan da girman kasan nan Allah ne ya halice su kuma ba wanda ya isa ya ce ya yi wani wato katabis a cikin wannan halitta ballantana a ce shi ya halitta duk wani mai da'awar uluhiya an ce halicci sama ko halicci ƙasa to sai ga ƙarya yi ko ka gani wani kafiri ne da aka ce mai inda Allah ya tibe shi musu minal bashir fati biya minal bagribi wani na marudu ne ko eh inna Allah ya tibe shi musu minal bashir fati biya minal bagribi ko ku hitar lazi ka fara in ba Allah ba zai wannan to Allah ne shine ya halicci ya halicci sammai kuma ya halicci kasai eh kuma ya tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama eh yadda ya halicci wa'annan halitta to kuma za a yi tashin alkiyama yana ce wani in kulta innakum mabusuna min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin ko eh za a tashi ne wannan ayar a ciki ubangiji yana nuna tabbacin tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama kuma duk mumini dole ya imani da haka cewa za a yi tashin alkiyama eh to sannan kuma bayan wannan sai nuna mu'jiza alqur'ani a ciki am yakunu naftarih ko kul fatu bi ashri suwarin mislihi ko wadda umar istata'atu min dunillahi ba kai in ma ba za ku yabu ku samu ku nemo su taimaka mu to wannan ya nuna mu'jiza ta alqur'ani ba wanda ya isa yayi irin alqur'ani Allah ne ya aiko da qur'ani kuma tun daga farko ya ce uki mat ayatu summa fusilat min ladun hakimin khabir kaga sannan sai ya ce to a zo da misalin sa duk wani wanda zai iya ya zo da kai ba ma sura goma ba sura ɗaya har sai da ta kai ubangiji ya tahajjin su ma da aya ɗaya ya shi in mutum zai iya kawo aya ɗaya daga cikin alkur'ani to ya kawo wacce ta daidai da kur'ani a balaga da fasaha da wato ma'aninta da badi'inta da yadda dai wato harshen larabci ke da suka san shi da irin alolin da yake amfani da su su kawo su duk amfani da wannan alolin su kawo abin da zai kutancin aya ɗaya ta ƙur'ani wanda za a haɗa shi a ce ya yi daidai da aya ƙur'ani suka kasa to daga nan kuma allah sai mana bayanin aiko manzanni kaga ya aiko annabi nuhu a cikin surar ya bayanin aiko annabi hudu ya bayanin aiko annabi salihu ya bayanin aiko wato annabi ibrahim da shi da annabi lutu da abin da ya faru da mutanen annabi lutu eh kuma bayanin aiko annabi shu'aibu sai kuma ya bayanin aiko annabi musa to duk waɗannan da aka aiko su kowanne farko abin da ya zo shi shine tauhidi inda za a karanto aya kowace za a karanto kisoshinsu daga inda allah ya fara bayanin su kowanne idan allah ya ce mun aikowa ne sai ga farko abin da allah zai ce ya aiko shi da shi shine tauhidi kowa da tauhidi ya fara zuwa sannan bayan tauhidi abinda yake ya shafi al'umma ka na wannan lokacin sai kuma a aiko ka a kansa yanzu misali kamar annabi musa bayan allah ya aiko shi da tauhidi cewa abauta wa allah shi kadai sai aka ga abin da yake zamanin shine bautawar da fir'auna yake wa bani isra'ila haka kawai ya ɗauki bani isra'ila bayi to saboda haka bayan wannan a je a nuna masa kuma sannan kafin ma a ce ya ɗauke shi bayi sai ya zo yana nuna wato shi yana da dama shi allah ne ma yana da awon allantaka to a zo a nuna masa bayan an tsaye da tauhidi a nuna masa shi ba allah ba ne kuma zaluncin da yake yi na bautar da waɗansu mutane a ƙwace mutanen a nuna masa shi bai isa ba amma sai da aka gaba da maganar tauhidi sannan wannan ta shigo kamar misali annabi shu'aib annabi shu'aib bayan an zo da maganar tauhidi sai abin da yake a wannan zamanin ake kuka da shi shine tauye an ma'auni bayan an ce a bauta wa Allah sai kuma aka kawo maganar tauye ma'auni aka yi narko akan masu tauye ma'auni to duk annabawan haka kowa da farko abin da zai zo da shi tauhidi zai zo da shi kowa tauhidi ya zo da shi bayan tauhidi kuma sai ya zo da abubuwan da suke faruwa a zamaninsa kuma in ya so sai a faɗi yadda za a yi maganin abu bayan wannan kuma sai allah ya yi magana a kan sallah a ƙarshen surar sallah aka yi magana don a san wato sallah ya yi bayanin muhimmancin sallah ya yi magana tsaye da sallah da sakamakon masu tsaye da ita wannan dai a dunkule shine abubuwan da suka ƙunsu a cikin wannan sura duk da abubuwan da suke cikin sura suna da yawa akwai fa'idodi cinjim a ciki amma a takaice waɗannan nukudodin su za mu ɗauka mai magana a kansu to sannan da ya gama magana a kan aka gama waɗannan maganganu to sai ubangiji ya zo da fato sai ya kawo mana sura sura wacce ta biyo baya ita ce suratu yusuf alaihi salam magana akan annabi yusuf ita yanzu za a shiga ita yusuf din nan surar yusuf din nan akwai abubuwa da yawa wanda za a amfana a ciki ita ma domin tun daga farko sanda ubangiji ya fara magana surar cewa ya alif lamre da kamar yadda muke fassarawa kamar yadda kuma masu tafsir suke fassara Allahu a'lam bi muradihi bi zalika eh Allah shine mai masani da abin da yake nufi da wannan sai ce tilka ayatul kitab kaga annan ma sai da kyautace magana kan qur'ani ne dan fa a san qur'anin nan nasa ne kalmar magana su sai saukar da shi sai ce hazihi alayat wa inna ayoyi wato na alkitab littafi shine alqur'ani wannan idafar ma'ana ta ayatun min alkitab kenan ko eh ayatun min alqur'ani eh ayoyi ne daga alqur'ani almubin mai wato mai bayani eh wato yana yin bayanin gaskiya wato ya bambance ta da ita da barna da abin da yake na ƙarya to bayan ya gama wannan bayani can gaba sai gaya mana wato Allah yana kissa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahsanul qasas mafi mafi kyan kissoshi to kissa annabi Yusuf tana daga ciki wanda idan aka biyo ta yanzu muna karanta ta za a ji abubuwan da suka faru a ciki za a kuma ɗauki izina ko yanzu dukkanin mu ɗaya nan da za ka ɗau alƙalami sai ka ta rubuta fa'idodin da ka ɗauka a ciki kaga a ciki za ka ga za ka fahimci cewa girma Allah ne ke bada shi annabi yaqubu shi ya haifa annabi yusuf eh amma a ƙarshe sai da annabi yusuf ya je gaida annabi annabi yaqubu zai je gaida annabi yusuf ko sannan na biyu za a fahimci girma Allah ne yake bada shi duk ga 'yan uwansa nan manya allah bai zaɓe su bai zaɓe shi sannan ubangiji zai nuna mana a ciki illar hasada illar hasada ce ta sa 'yan uwansa suka ɗauke shi suka je suka jefa shi a cikin rijiya suka so su halakar da shi saboda hasadar wato matsayin da suka gani wato ubansa ya riƙe shi ko ubansa wani haske ya gano tare da shi don ubansa annabi ne ya hango tun da yi wannan mafarki inni a ra'ayatu ahad ashar kawkaban wa shamsu wal qamara ra'aytu min lisajidi to tun daga nan annabi yaqub ya san magana ka gani to saboda haka za a ga me me illa hasada kaga da suka yi hasada baki ɗayan su daga ƙarshe a ya abin ya zo baki ɗaya sai da suka dawo ƙarƙashin sa kuma duk sai da suka rankwafa to duk za mu gani a cikin wannan kisa a cikin kisa annabi yusuf amma muna cikin tafiya za a ta bibiyar ta za a za a ji ta insha Allah shine yake cewa inna anzalallahu
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون inna anzalna mun dai mun saukar da shi ce alqur'ani mun saukar da shi qur'anin qur'ani abin karantawa mun saukar da shi arabiyya wa larabi ai bi lugatil arabi mun saukar da alqur'ani da lugal larabci da allaku ko ku ya ahla maka da mutanen maka ta aqiluna ma'ana ta fahimu na fa fahimci ma'anoninsa me ba ce mun sako muku shi da wata wani harshe ku ce ku ba kwa jin wannan harshen to gashi nan mun sako muku shi da larabci eh ruwa ce in mun sako muku da larabci an karanta kwa fahimci abin da yake ciki نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن mu dai muna kissanta mafi kyan kissoshi gare ka wato muna karanta maka muna baka bayanin kissoshi eh bima auhaina da abin da muka yi iya ila da yin wahayin mu ilaika zuwa ga- gare ka wahayin da muka yi maka na hazar qur'ana wannan alqur'ani eh wannan qur'anin wahayin da muka yi maka a ciki akwai kissoshi kuma kissoshi mafiya kyau za ka karanta za ka ga abin da ya gudana tsakanin manzanni da al'ummatansu وإن كنت من قبله لمن الغافلين in kunta min qablihi lakin min al-gafili innahu lamarin da sha'an da kunta ka kasance min qablihi ga ga kafin wato mu aiko mu kafin mu aiko wato kafin mu yi maka wahayin wa'annan abuwa da min al-gafili da kana daga cikin wa'anda ba su san wa'annan ke so shi ba ya rasulullah Mm.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
sajidin iskala yusufu ka tuna yayin da wato yusufu annabi yusufu ya faɗa li abihi ga babansa shine yaqub yace ya babana bil kasr ya abati eh dalalatan ala ya'in idafatul mahzubat ko eh wal fati kuma dalalatan ala alifin mahzuba qulibat an al ya'i ya abata kenan ko eh an an an shafi alif wato an yi kalbin alif wato an yayi daga ya yake cewa ya babana inni ra'aitu ahad ashar kawkaban ni dai na gani a cikin bacci na ma'ana na yi mafarki na ga wato taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa na ga rana wal qamara na ga wata duk ra'aituhum na gansu ra'aituhum na biyun nan takidi ne na gansu sajidi ne suna masu sajada ni gare ni ai jumi'a shi sajidi ne dinnan an masa jam'i bil ya'i wan nun da ya da nuni lilwasfi saboda wato sifantawa bi sujud da sujada allazi huwa min sifatil uqala'i wanda yake sifa ce ta masu hankali eh ita sujada sifa ce ta mahankalta Mhm.
قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك kai كيدا da ƙara sai annabi Yu- annabi yaqub ya ga annabi yusuf yace ya bunayya ya kai karamin ɗana la ta kususuru ya ka kakka wato ba da labarin wannan mafarkin naka ala ihu tuka ga yan uwanka kakka gaya masa kakka gaya musu in ka gaya musu bai kiru laka za su yi maka makirci kai da makirci an yi hatalu za su yi dabara fi halakika cikin halakar da kai hasadan dan hasada li ilmihim saboda sanin su bitawili hada bitawili hada fassara ita mafarkin min annahum shine cewa su ne dai alkawakin su ne wa'annan taurarin goma- guda goma sha ɗaya domin yan uwan nasu su ne guda goma sha ɗaya to su ne taurarin washamsu wannan washamsu ranar kuma ita ce ummuku ita ce uwarka ita ce wannan wannan wannan ranar wal kamar watan kuma shine abuka eh domin ya ce ni ra'aytu ahada ashara kawkaban washamsu wal kamara ra'aytu min lisajidin eh ahada ashara kawkaban yan uwansa kenan sha ɗaya washamsa mahaifiyarsa kenan wal kamar kamar babansa kenan to sun san fassara to duk ya yi mafarki sun masa sajada ba duk sun koma karkashin sa kenan ba to shikenan in ya gaya musu kuma ai ko musiba ta tashi Mhm.
إن الشيطان للإنسان عدو مبين hakika dai shaidan wato maki ne da insani ga mutum wato addu'un maki ne mubinin mabayyanin gaba ga ga insanin mutum وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
baka zalika ai kamar aiki kamar yadda ka gani haka nan ya shi ka rabuka ubangijin kai ke zaɓar ka kuma yake sanar da kai min tawil hadisi daga fassarar wato wato mafarki ya ya sanar da kai mafarki in aka yi mafarki aka ga maka sai ka fassara kuma in ka fassara abin zai zama daidai ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق goyi timmu ni matahu kuma ubangiji yana nufin ya cika nimarsa alaika gare ka bin nubuwata da annabta wa ala ali yaquba da bisa alayan yaquba ma'ana auladihi ya'yan annabi yaquba kama atammaha kamar yadda ya cika ta bin nubuwata da annabta ala abuwaika bisa iyayenka min qablu tun gaba ibrahima annabi ibrahim wa ishaqa da annabi ishaqa إن ربك عليم حكيم hakika dai ubangijin ka masani ne da halittarsa kuma gwani ne a cikin aikinsa bihim da su لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين wallahi haƙiƙa wato akwai ayoyi wato izinoni masu ɗimbin yawa sun kasance a cikin labarin yusuf wa ihwatihi da yan uwansa wahum ahada ashara su su goma sha ɗaya ne wallahi izinoni sun tabbata lisa'ilina ga masu tambaya an kabarihim ga labarin su نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن خصبة إن أبانا لفي ضلال مبين uzkur da tuna iskalu yayin da suka faɗa an shashin yan uwan annabi suka faɗa libadihin ga shashin su suka ce wallahi yusuf dai wa abubu dan uwansa shaqiqin sa binyamin ahabbu ila abina sune mafi soyuwa zuwa ga babanmu minna da garin wa ma ma'ana babanmu ya fi son su wa nahnu usbatun mu ko ga mu jama'a ne mu ga mu da yawa mu sha daya su kuma su biyu ne amma ya fi son su inna abana hakika dai baban mu lafi dalali ya tabbata cikin kuskure mubinin mabayani ai bayinin mabayani bi isarihi ma da fifita su alaina akan mu اقتلوا يوسف أو اضربوه أرضا يقتل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين salihin sai suka yi shawara shashin su ya ba shashi shawara wasu daga ciki suka dau shawarar wato suka kai wa manya suka ce to abinda za ya kai uku tulu yusufa ku je ku kashe yusufa a wutar huhu ko ku jefar da shi arnan ai bi arnan a ƙasa ba idatin mai nisa wanda labarinsa ma zai yanke ba za a ma san inda yake ba to idan kuka yi haka babansa ya zama baya ganin babansa baya ganinsa to ya halu lakum wajhu abikum fuskar babanku za ta hukunta ga ku sai ta zama kawai babanku ko yake gani da an ya kabala alaikum shine ya gabata gare ku wala yarta fitu daga yarkum ba zai juya ga wani ku mutum da babu shi babu shi annabi yusuf ko an kashe shi ko kuma an yi nesa da shi ba ba ma labarinsa wata kunu kuma an kun haka sai ku kasance min ba'adihi bayan kashe yusufa ko kuma jefar da shi ku zama kwamman mutane salihi na mutane na gari bi an ta tubu shine ku tuba قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم tun fa'ilin ƙala ƙa'ilin minhum sai mai faɗa ya faɗa minhum daga cikinsu kuwa yahuda shi ne yahuda ya ce kan ku kashe yusufa abinda nake ba ku shawara ta ɗai alƙuhu ku je ku jefa shi bi ga ya ba ta cikin du- cikin duhun rijiya ai wato rijiya muslimin muslimin bi'ir mai dubiya wato rijiya mai duhu wa fi qira'atin bil wato bil jam'i fi ga ya ba fi ga ya bace wato a cikin kuma wata qira'ar bil ifradi fi ga ya bace kenan nan ga ya bace eh wata qira'a kuma fi ga ya bace jibu to idan kuka jefa shi a irin wannan rijiyar to shikenan yaltaqitu ba'd as-sayyarati shashin masu tafiye-tafiye sa zai su tsince shi in kuntum fa'ilina in dai har kun zamo wato masu aikata ma'aratun abinda kuke nufi dinnan minar tafriki in daga raba shi da babanmu to fakta ku bi zalika ku isu da wannan abin da na baku na shawarar nan eh ku je ku je ba shi a rijiya wa'ansu in suka ɗan wata ƙasa in suka ɗauke shi sai su tafi can da shi ƙasarsu nan ya bar wannan ƙasar kan'ana ba ba wanda zai kuma jin labarinsa قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون to shi kenan sai shawararsu ta tsaya a kan su kokari su dabara su ɗauke yusufa su tafi su jefar da shi to ya za a yi wa baban sai suka zo gun mahaifin sai suka ce ya abana ya babanmu me ke gare ka ne ba za ka amince mana akan yusufa ba ka ba mu shi wa inna lahu lanasihun wallahi mu masu gyara ne da ku gare shi za mu yi masa nasiha mu daidaita ra'ayinsa ai laqa'in muna wallahi mu masu tsayawa ne bi misalihi da gyaran sa أرسله معنا غدا يرتدي ويلأم ka ka sake shi ma'ana tare da mu gadan gobe ila sahara mu tafi zuwa ga sahara inda muke tafiya in muka tafi narta wayal ab ko kuma narta wanal ab eh, ko yarta wayal ab eh, mu je mu yi nishadi kuma mu yalwata kuma mu je mu yi wasa ko kuma ya je ya yi nishadi ya yi wasa bin nuni wal ya'i ko fihi ma a cikin su ainihin shi mu je mu yi nishadi wa nattasi mu yalwata wa inna lahu lahafizun wallahi mu dai masu kiwo ne zamu kiyaye lahu gare shi zamu kare shi gaban dukkan wani abu mummuna قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه gafilun qala sai annabi yaqub ya ce da shi inni la haqiqa dai ni la yazunni wallahi zai bata min rai nan gaba an ta sabu bihi ku tafi da shi ai zihabukum bihi tafiya ku da shi wato abin da zai bata min rai da firaki saboda ruwa da shi sannan kuma wa akhafu ina tsoron an yakula huzibu ku tafi da shi ku bar shi wato ku kura ta cinye shi almuradu bihi abin nufi da wannan azibu dan aljinsu jinsin kura wa kanat arduhum kasiratan zihabi kasar su ta zama mai yawan wato kuraye ce in kuka je kuka shagala gaburan sa kura wato za ta iya cinye shi wa antum anhu gafilun ku kuna rafanannu masu shagala anhu gaburan sa قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة منا إذا لخاسرون kalu sai suka ce wallahi idan dai har muka bari kura ta cinye shi ga mu jama'a ne to a yayin nan to mun zama mu ne wato tababbu mun zama ajizu na gajiyayyu wato fa arsalahu shi kenan sai ya sake shi ma'ahum tare da su فلما رأسوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب Na?
واما اهل الصحابه رضي الله an عنهم karɓo daga shashin sahabbai Allah ya yarda da su انه قال cewa wannan sahabin da aka rawaito wannan ya ce لا ينبغي للرجل bai kamata lirrajul ga mutum ba ان يلقن الخصم الحجه ya lankana wa abokin wato jayayya ya- ya lankana masa hujja لان اخوه يوسف domin 'yan uwan annabi yusufa كانوا لا يعلمون ba su sani kun sun kasance ba su sani ba sa sani ان الذئب ياكل ba su الناس san cewa kura tana cin mutane ba لا ان قال ذلك sai يعقوب da annabi yaqubu ya ce musu akhafu an yakula huzibu sanzibu sannan suka san kura tana ci ولقنهم الإلة shi kenan sai ya lakanta musu illar في كيد يوسف a cikin wato eh في كيد a يوسف cikin yin kaidi ga wato annabi yusufa وفي الحديث ya zo a cikin hadisi البلاء albala'u bala'i مؤكد بالمن wato abin wakalawa ne da furci من قال ما قال عبد لشيء bawa bai faɗi wani abu ba والله لا أفعله wallahi ba zan aikata shi ba إلا ترك الشيطان كل شيء sai dai shaidan ya ba kowane abu فولع به حتى يعصبه har dai kuma ya zo ya gizince shi har sai ya sa shi ya aikata wannan aikin في الحديث ya zo a cikin hadisi إني لا أجد نفسي ni ne wallahi ina jin kaina
تحدثني بشيء tana zantar da ni bishe'in da wani abu فما يمنعني أن أتكلم به ba abin da yake hana ni na yi magana na faɗa abin da zuciyata take gaya min shi إلا مخافة أن أبتلي به sai dai tsoron kar a jarrabe ni da abin da na faɗa حكي أن ابن السكيتي an faɗo an an hakaito daga ibn sikit من أئمة اللغة yana daga cikin wato ayin mato shugabannin luga جلس مع المتوكل ya يوما zauna da halifa mutawakkil wani ne فجاء المعتز almutawakkil bi amrillah kenan إيه، yawa فجاء فجاء المعتز والمؤيد ابنان المتوكل to je mu'taz da mutawakkil eh, da mu'taz da mu'ayyad ya an shi mutawakkilin sai suka zo فقال المتوكل sai mutawakkil ya ce su
لابن ya السكيتي ga ibn sikit أيما أحب إليك a cikin wayannan yaran wa ya fi soyuwa gare ka ابناي أبي الحسن والحسين ƴaƴana ko kuma hassan da husaini فقال wa ka fi so وقال ابن السكيتي ibn sikit sai ya ce والله إن قنبرة خادم علي رضي الله عنه na'am إن قنبرة خادم علي رضي الله عنه wallahi cewa kumbura hadimin sayyidina ali Allah ya yarda da shi ba ma Hassan da Husaini ba خير منك ومن ابنيك wallahi sun fika da kai da 'ya'yanka baki daya وقال المتوكل sai mutawakkil ya ce sannu lisanahu min kafahu za ku ku waso ku zara hannunsa daga wuya daga daga ƙeyarsa lisanahu lisana bugo eh, na.
ku zare wato harshensa Na min kafa min kafafu daga ƙeyarsa fa'alu sai suka aikata ma su fi tilkan a lailatin daren shi ma ya mutu shi da ya mutu ibn sigret ka gani To ai gaskiya ya gaya masa saboda ita ita zuciya Allah ne kaɗai ki da hannu a kanta ba wani mutum da ya isa ya sa ka kaso wanda ba ka so ko kuma ya sa ka ƙi wanda kake so saboda abu ne wato abu ne a cikin zuciya yake Eh, sai Allah ne kawai zai yi tasarrufinsa ya juyar da ita Eh, amma kai duk wata dabara ka baka isa ka juyar da ita ba eh to saboda haka da ya tambaye shi ai gaskiya ya gaya masa eh bawan bawan sa ma bawan sa ina alma ya fi ka da kai da ƴaƴan naka ba ma Hussein da ba Hassan da Hussein ne eh to
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يفعلوه في غرابات الجود
kullum ma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi annabi Yusufu wa ajma'u wato suka yi shawara suka haɗa akan an yaji alubu su jefa shi fi ga ya batul jubbi cikin wato duhun rijiya wato ya bulamma mahazubin shi kenan aifafa a zalika sai suka aikata zalika wannan ba'a da an naza ƙoƙami sau bayan sun cire masa rigarsa ba da darbihi bayan dukansa da suka yi wa ihanaci da wulakanta shi wa iradatu qatlihi da nufin kashe shi to shikenan wa adlawu sai suka zira shi cikin rijiyar fallama wasala ila nisbil bi'ri yayin da yaje rabin rijiyar alqahu sai suka sake shi suka jefa shi li ya mutu dan ya mutu to fasa kada filmai sai ya fada a cikin ruwa ba akan wato wani dutse mai cutarwa ba sun ma'awa ila sakaratin sai ya taro zuwa ga wata dutsen fa da take cikin rijiyar sai ya koma gefe ya samu kan dutsen fa sai ya zauna to fara dawo sai suka leƙa sai suka kiransa suka kiran sunansa to fa a jabahu sai ya amsa musu Eh, to ya amsa musu ya zunnu rahmatahu yana da tan za su ji jin kansa Eh, ya zaci sun kira ne dan sun tausayi su ji in yana nan su fito da shi sai ya ansa to shine fa aradu radahu sai suka nufi su kwankwatsa kansa bisa haratin da dutse wannan fama na yahuda sai yahuda ya ce a kasi haka eh su dai bashi tun da yana cikin rijiya sun jefa shi to zai ba sai sun jefa masa wani abu sun kashe shi ba su kyale shi ba san kuma abin da zai faru ba to a faina ilayhi وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون Guru sai muka yi wahayi zuwa ga shi annabi yusuf yujub a cikin rijiyar wahayi hakikatin wahayi na hakika ba bai wahayi na hakika aka yi masa sannan bai fi shekara goma sha bakwai ba bai wallahu saba ashirin sanata yana shekara goma sha auruna ko ma bai kai shekara goma sha bakwai ba ta ɗimina mun masa wannan wahayin ne don nutsawa mu sa nutsuwa da kalbihi ga zuciyarsa Eh, muka bashi muka yi masa wahayi muka ce lattu nabbi annahu wallahi zaka ba su labari ba adal yau bayan yau bi amrihim da wannan lamarin da abinda suka aikata maka dinnan haza wannan eh wahum la yashkuruna su kuma ba sa hasashe bika da kai halin anbiya halin annabawa akwai ranar da za ta zo za ka gaya musu ga abin da aka yi Mhm.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون to shi kenan bayan sun gama wannan sai suka tafi gida wajawo a bamu sai suka zo gun babansu isha'a ai da yamma lokacin isha'a kuna suna kuka قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مكاننا فأكله الذئب sai suka ce ya amana ya babanmu inna zahabna mu dai mun tafi da yusufu kuma sai muka je nastabi'u muka je muna tseren wato jifa wata rakna yusufa muka bar yusufa inda mata ina wajen kayan mu eh mun bashe mana jiran kaya to muna can muna wasu wasan harbi ba a kala huzu sai kura ta zo sai ta cinye shi eh wa ma anta bi mu'minin وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين kai wato ma ta bi mumini kai ba mai gaskata mu bane walau kun na sa dake ko da gaskiya muka gaya maka eh ko da gaskiya muka gaya maka ko da mun kasance masu gaskiya indaka a wajenka eh latta hamtana za ka tuhumce mu fi hazihi kisa cikin wannan kisa lima habbatu yusuf saboda kaunar yusuf da kake to fa kai ba anta tusi tusi uzanna bi to ya kuma ga kan ma ma muna na mana ma zato kake ka gani ko da ma ba ka nuna muna na mana zato mun ga maka ma ba ma lalle ne ka yadda ba saboda kana son yusuf balle kana muna na mana zato وجاء na Nazaku sun cire rigarsa وضربوه suka dake shi فر إلى أحدهم sai ya gudu zuwa ga ɗayansu وضربه shi ma wannan da ya je neman taimakonsa sai ya dake shi فر إلى آخر sai ya kuma tafiya zuwa ga ɗayan فضربوه shi ma sai ya dake shi وفر إلى آخر sai ya kuma gudu ya kuma gurin ɗaya فضربه shi ma sai ya dake shi وخلقوا ثوبه sai suka cire rigarsa وجردوه suka tsiraita shi فصار يصيح eh?
فصار sai يصيح sai ya zama yana wato kuka yana ihu يقول yana cewa يا يعقوب ya yaƙo لو رأيت ما فعل بي أبناء الإماء da za ka ga abin da 'ya'yanku yanku suka aikata da ni فأخذوه me ba za ka ga ba ba ka ga abin da ƴaƴan koyo suka aikata da ni ba فأخذوه sai suka kama shi وألقوه في البئر sai suka jefa shi cikin rijiya بعدما قيدوه bayan sun ɗaure shi فلما وقع في البئر yayin da ya faɗa cikin rijiyar وهو ابن سبع عشرة سنة yana ɗan shekara goma sha bakwai أو دونها ko kuma koma bayan goma sha bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya shahidan ghaira ga'ibin ya wato halartacce wanda baya baya bakuwa ya qariban ghaira ba'idin ya wanda yake kusa ba nesa ba ya galiban ghaira maglubin ya mai rinjaye wanda ba a rinjayarsa farij alayya ka yaye mun laysa bi sabiyin wal- ba wato karamin yaro ba ne fa ja'ahu jibril sai sai mala'ika jibril ya zo gurinsa na'ahu Allahu ilayhi sai allah ya masa wahayi qabla sinnil wahyi adatan tun gaban wato shekarun wato a yi wahayi a bisa al'ada don wahayi shekara arba'in ne ko na'am na'am, ya shi ne al'adar wahayi na'am Mhm.
na'am Allah na'am annahu la yanzulu wahyi illa ala ibn arba'ina sanatin annahu lamarin da sha'anin wahayi baya sauka sai a ɗan shekara arba'in kadhalika alwilayatu haka nan walid walittaka ma la takamaru shakhsi ba za ta cika a wurin wato mutum ba illa ba'da arba'ina sanatin sai bayan shekara arba'in wani ilmu wani akalu kazalika haka nan ilimi da hankali ma sai bayan shekara arba'in aw hallahu ila yutufa shi ne galibi ba da galibi kenan Eh, amma yana iya yiwuwa ba haka ai kaga annabi isa ai bai cika shekara arba'in ba domin an ce da shi an ɗauke shi ma ne yana talatin da uku ko Eh, kuma zai dawo ya cika shekara ko ba kaga arba'in kenan Eh, kaga bai kai arba'in ba Eh, Maulana Shehu Islam Shehu Ibrahim eh, ai kaga barkan shekara shekara eh, shekara nawa ya- ya ya- faida ta bayyana yana kan shekara nawa eh shehu radiyallahu anhu eh sannan wannan littafin da yi ba yana dan shekara 19 ko 18 ba ruhul adab ai yana dan 19 ko 20 ne yayi wannan littafin eh littafin da ba wani mai ilimi da yasa alƙalami ya gyara eh ya ka ga wato wai galibi ake magana amma abin yana iya zuwa aka sai haka eh aha.
aw hallahu ila yutufa Allah ya wahayi zuwa ga Yusufa wa huwa ibnu sab'a asharata yana sanati dan shekara goma sha bakwai wa yahya haka nan annabi Yahaya ibnu thalath sinina shi yana ɗan shekara uku ma aka yi masa na'am wa isa inda ma wulida wato annabi isa ma lokacin da aka haife shi na'am ma siwa haula ila al-anbiya'i abin da ya mallaki wannan daga annabawa ma nubbiya illa ba'da arba'ina ba a ba shi annabta ba sai bayan shekara arba'in falamma dakhala fil jubbi yayin da wato ya shiga cikin rijiyar nan na'am kullu ma kana fihi min al-hayyati dukkan abin da yake cikin rijiyar na daga wato mucizai wal hasharati da wato wasu ƙwarurruka najat ila zawiyatin ukhra sai duk suka tare suka koma wani gefe a cikin rijiyar ikraman li yusuf alayhi don girmamawa ga yusuf alaihi salatu wasalam ما أدل أفعى sai dai wato sai dai miciji micijiya نعم فإنه تعرض له to shi ya je ya bijira ga yusufa فحال جبريل بينه وبينه sai mala'ika jibril ya shiga tsakanin wannan macijiyar da wato annabi yusufu وألقى على أذنيه السمم wato sai ya jefa wato kurumta a cikin a cikin wato kunnen wannan maciji فلذلك تجد الأفعى أصم دائما shi yasa za ka ga duk macijiya koyaushe ita kurma ce ba ta ji الحمد لله alhamdulillah ta ji sharrin ta ko duk duk da hasharat duk sun koma gefe saboda girmama annabi yusuf amma ita ta bijira gare shi Eh. yayin da aka jefa annabi yusufu قال له جبريل sai jibril ya ce da shi يا يوسف ya kai yusufa قل faɗi magana الله قل اللهم يا مؤنس كل بريد ka ce da uban ka ce ya ubangijin da wato yake wato taimakewar dukkan wani bako ويا صاحب كل وحيد ya wato ya ma'abucin dukkan makaɗaici ويا ملجأ كل خائف ya wato mafakar duk wani wanda yake mai tsoro ويا كاشف كل كرب ya mai yaye dukkan wani bakin ciki ويا عالم كل نجوى ya mai ga ya wato ya masanin duk abin da yake ɓoyayye ويا منتهى كل شقوى ya wato matuƙar wato inda wato matuƙar kulle shafawa kowace kai ƙara nan take tikewa ويا حاضر سر كل ملأ ya maharacin sirrin kowace wato al'umma
يا حي يا قيوم ya hayyu ya ra'ayi alƙayyumu mai tsaye- tsaye da dukkan al'amuran halitta أسألك ina roƙonka أن تكيف رجاءك في قلبي ka jefa wato raja ka abin ƙaunarka a cikin zuciyata حتى لا يكون لي هم har dai wato wani bakin ciki kai ya zama gare ni ولا شغل غيرك wala wani shuguli wala wani shagala in ba kai ba أن تجعلني من أمرك رجا ka sanya wato ka sanya min yayewa a cikin lamarina ومخرجا da mafita إنك على كل شيء kai قدير mai iko ne bisa kowane abu Hmm. ya yi kyau eh. ya yi ta yi to bismillah نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب da ja'u dan uwan annabi yusuf sai suka zo alaƙami shi bisa rigarsa eh suka zo masa wato ko ƙaho suka zo burbushin rigar bidamin an sa jini ka zubin na ƙarya aiji ka zubin ma'abucin ƙarya bi an zaba husa halatan shine suka yanka wato akuya walar da huhu bidamiha suka shafa wato suka shafe rigar da jinin akuya eh amma wa azhar sai suka shagala an shakki gabunan yaga rigar waƙalu sai suka ce inda hudan mu wato shi dai wannan jinin yusuf ne da suka kawo annabi yaƙubu ya duba ya gani gai ya ga jinin sai ce to wannan kura da dabara take eh ya ya ba ya ba yayin da annabi ya buɗa yayin da annabi yaƙubu ya ga rigar wato lafiyayya ce har dai ya ce na mamakin haƙurin wannan wato kurar ya cinye ɗana daga cikin rigarsa ولا يقده amma ba zai wato yaga rigar ba وقال وقال ذلك توبيخا لهم wato wannan ya faɗi wannan don ya ƙursar da yan uwan nasa su su fahimci ba ya fahimci abin da ya yi.
وإنكارا عليهم kuma in kari alayhim a gare su وقيل wakila wani ƙaunar aka ce إنهم أتوا أتوه بذئب su dai sun zo masa da wata kura وقالوا suka ce هذا أكله wannan kura ita ce ta ci yusufa فقال يعقوب sai yaƙubu ya ce أيها الذئب ya ke kura أنت أكلت ولدي ke ce kika ci ɗana وثمرة فؤادي da kuma wanda yake shine samarar zuciyata فأنتقه الله عز sai وجل Allah ya sa kurar ta yi magana وقال sai ta ce kurar ya ce والله ما أكلت ولدك wallahi ban ci ɗanka ba ولا رأيته قط ni ban gan shi ba ma da ɗai ولا يهل لنا bai halatta gare mu ba, mu kuraye أن نأكل لحوم الأنبياء mu ci wato naman annabawa قال له يعقوب sai yaƙubu ya ce da kurar فكيف و- وقعت بأرض كنعان yaya to ka shigo ƙasar kan'ana ya kai kura ya ka shigo ƙasar kan'ana قال ƙada sai ya ce جئت لصلة رحم na zo ne don sada zumunta وهي قرابة لي wato ɗan uwa- ɗan uwana ne wato nawa a nan فأخذوني sai suka wato sai suka kama ni وأتوا بي إليك sai suka kawo ni zuwa gare ka kawai gani na suka yi hanya suka kama ni ni kuma na zo sada zumunta kun wasu kuraye yan uwana kawai suka kama ni suka tuho da ni wajen ka فأطلقه يعقوب eh فأطلقه sai يعقوب yakubu ya saki kura eh ya gani ya to ya ji kura ta yi magana da kanta eh eh قال بل سولت لكم انفسكم amra Allah ya gubu sai annabi yaqubu ya faɗe ce lamma ra'ahu yayin da ya ga rigar sahihan ingantacciya wa alima kazibahum ya san kuma kare su sai ce bal sawwalan lakum anfusukum amra bar dai wato zuciya ku ce ta kawace muku a to lamari fa fa'altumuhu sai ku aikata shi bihi din nan nawa فصبر to جميل lamari na dai hakuri kyakkyawa la jaz'a da ba gajan hakuri bihi a cikin sa wa huwa habru sabr dinnan labari ne na mubtada mahzum mubtada da aka shafe ai amri lamari na sabrun jamilun والله المستعان على ما تصفون Allah shine abin taimako daga gare shi muke neman taimako alama ta sukuna bisa abin da wato kuke faɗa min amru yusuf daga lamarin yusuf وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلي دلوه wajen an sayara to sai wato matafiya sai suka zo eh matafiya sai suka zo sun taho matafiya ne suka zo daga madiyana eh musafiru na matafiya min madiyana daga madiyana suka zo ila misira zuwa ga misira wannan zalu sai suka sauka kariban kusa min jibbi yusufa daga wannan rijiyar da aka jefa annabi yusufa fa arsalu waridahum sai suka aika mai cizge musu ai allazi yaridul ma'a wato wanda zai zai ebo musu ruwa zai cizge wajen ruwan ya ebo wato liyasta idan ya shayar minhu daga ruwan to fa adla sai ya zira dalwa gugansa bilbira a cikin rijiya fa ta'allaka biha yusuf sai annabi yusuf ya kama wannan gugan ya dabe masa to fa akhrajahu sai ya fito da annabi yusuf daga rijiyar balamma ra'ahu yayin da ya ga ya fito da mutum kala sai ya ce قال يا بشري هذا la غلام sai ce ya bushira ya ya farin ciki na wa fi qira'atin bushira wanda da uha kiranta majazin majazin ai uhudri ki halarto ba haza a waqti wannan lokacin ki ne yace alba albushiri na albushiri na albushiri ya tabbata gare ne wannan haza gulamu ai yaro ne gashi na samu shi a cikin rijiya fa alima bihi ikhwatuhu to da aka fito da shi dama yan uwansa suna kusa to shikenan sai suka san wato a gashi fa can an fito da shi fa a taushin kenan sai suka zo wato kuma za su yi wani makircin
وأسروه wa بضاعة.
asaru sai suka ɓoye lamarin yusuf ai akhbau amrahu sun ɓoye lamarinsa wato lam- lamarinsa ai ja'ili suna masu janye shi yusuf din bida'a wato kaya sai suka kuma mai da shi bawan su ne eh bi an kalu shine suka ce haza abduna wannan bawan mu ne a baka ya kudu ya gudu to shikenan da suka faɗa ka wasa kata yusuf sai annabi yusuf ya yi shiru khawfan dan tsoron an yaktulu ka su je su kashe shi an ce shi bawa ne sai ya hakura ya yi shiru eh wallahu alimu والله عليم بما يفعلون Allah ne masani da abin da suke aikatawa وشروه بثمن بخس دراهم معدودة washe rahu sai suka siyar da shi suka sai da annabi yusuf eh minhu daga waɗannan mutane bi samanin da tamani baksin wato samani kuɗi ƙanƙani eh wato naƙisin tauyayye da rahima dirhamai ma'adudatin wato ma- wato ƴan kaɗan eh ishirina wato dirhami ishirin au au is au isnain wa ishirin ko kuma dirhami ma ishirin da biyu suka sai da shi wa kanu وكانوا فيه من الزاهدين wa kanu su yan uwan yusuf sai suka kasance wato fihi a dangane da yusuf mina zahidina suna da wato masu suna daga cikin makiyansa masu gudunsa wato masu masu masu gudu ai zuhud abin da ake cewa zuhud shine gudun duniya ko to karshe duniya to yanzu su kuma gudun yusuf suke yi eh fata akihi bai sayaratu sai wannan matafiya suka zo da shi ila misra zuwa ga misra fa ba'ahu shi wanda ya ya saye shi sai ya sai da shi fa ba'ahu lazi tarahu wanda ya saye shi sai wanda ya siyo shi daga gurin shi sai ya sai ya sai da shi bi 20 dinari ya sai da shi da dinari 20 wa zauje na alif wato da wato auren takalmi wasu bani da riga guda biyu ya bayar ya karba ya ba da yusuf ma'ana ya sai da shi da wayannan qala lazi وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه sai wanda ya saye shi daga misira sai ya faɗa ga matarsa shine kidifiru al'azizu shine azizu misira eh, sai ya faɗa limar aji ga matarsa zulaiha ya ce da ita aksiri akrimi ki girmama masuwahu zaman wannan wato afdana ba wannan namu to ki girmama ki girmama wurin zaman sa عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ya kusa ta yi mana amfani ko kuma mu rike shi ma ɗa wa kana hasura shi dai ya zama wato mahsuri ne baya haihuwa baya saduwa da iyali to shi yasa bai taba haihuwa ba a shi ya yi azizu misira eh ai
وكذلك masu wa kana hasura eh baya baya zuwa iyali wanda baya zuwa da iyali baya zuwa gun iyali ai ba magana haihuwa Eh, وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تاويل daɗi wata zalika ai kama na je naku kamar yadda muka tserar da yusuf min alƙasir daga kisa wal jubbi muka tserar da shi daga cikin wannan rijiya wa adafna alaihi kalbal azizi muka tozasa masa zuciya azizi misira to haka nan makanna li yusuf fil ard muka bawa annabi yusuf dama fil ard a cikin ƙasa ma'ana ard misira ƙasar misira hina ba- hatta balaga har dai ya kai ma balaga abin da ya kai wallu allimahu kuma mun masa haka da kuma mu sanar da shi min tawil ahadisi daga wato fassara wato mafarki ai tabiru ya fassara mafarki ai adabun alamun kaddarin wannan madubi ne a bisa wanda ai abin kaddarawa muta'alliqun wato bi makkanna ai linumallikahu wato linumallikahu don mallaka masa awul wawu za'idatun ko kuma wawu din za'ida za'ida ce نعم والله غالب على أمره Allah mai rinjaye ne bisa wato lamarinsa ta'ala wato madauki ubangiji ya ɗaukaka la a ji bushewan ba wani abu da yake gaji da shi yake tsere masa ولكن أكثر الناس لا يعلمون sai dai yawa yawan mutane wato hukumar kufaru su ne kafirai la ya alamu na zalika ba sa sanin zalika wannan ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما yayin da ya kai karfinsa a huwa salasu na sanatun shi ne shekara talatin an wasu salasu ko kuma talatin da uku to sai muka ba shi hukuma wato muka ba shi hikima muka ba shi hikima wa ilman da ilimi ai ma'ana fiƙi hamfidin fahimta a cikin addini ƙabla an yi asa tun gaban a aiko shi na biyan yana annabi وكذلك نجزي المحسنين haka na jizi muke sakawa kamata zai nawa kamar yadda muka saka musu haka muke zaga muke sakawa al-musulmi na masu kyautatawa da an fusim ga kawunan zuwa وراودته التي هو في في بيتها عن نفسه warawadatu allati huwa fi baitiha wato ita zulaiha wacce yake wato gidanta yake mata hidima warawadatu sai ta neme shi an nafsihi ga kanta eh an nafsihi ga kansa ai kallabat minhu ta nema daga shi daga gare shi an yi waki a haya afka mata وغلقت الابواب sai ta kulle al'abwab kofofi lil baiti na wannan gidan وقالت هيت لك wa qalat sai ta faɗa lahu gare ta ce cewa hi talak ko hai talak ai halumma taho eh wallahu inna آمن الله والله للتبين وفي قراءة بكسر الهاء هيتا وأخرى برم التاء هيت كنا قال سي النبي يوسف يشي معاذ الله إنا نيمان تسألي دا الله أعوذ بالله من ذلك إنا نيمان تسألي دا الله من ذلك daga abin da kike nema إنه ربي أحسن مثواي shi dai wato shugabana ne ke shi dai shugaban nan nawa a Hassan mu ya kyautata zamana eh ya zo mu ya kyautata zamana a gurin ku fala a kunu ba zan ha'ince shi ba fi ahlihi cikin iyalinsa إنه لا يخلف الظالمون ai lamarin da sha'anin dukkan azalimai ba sa rabauta su ne a zunata mazunata ولقد أمت به hakika wallahi ta yi nufi biyu da shi ai ƙasa da ta nufi aljima'a tarawa minhu daga gare shi وهم to بها shi kuma ai ƙasa da ya yi nufin zalika wannan لولا أن رأي برهان ربي da ba don ya ga burhanin ubangijinsa ba ai ƙalibin abbas abdullahi dan abbas ya ce musila lahu yaqubu an musalta masa annabi yaqubu fadda raba sadrahu sai doki kirjinsa fa harajat shahawatuhu sai shahawarsa ta fita min anamilihi daga ɗan yatsinsa to wa jawabu laula jawabul laula la- laula an aburhana rabbihi la jama'a da ya tara da ita ba don ya ga wannan burhanin ba كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء to mun nuna masa wannan wato burhanu saboda wato don mu juyar da wato mummunan aiki ga biransa shine alkhiyanatu ha'inci wal fasha da alfasha shine zina إنه من عبادنا shi dai المخلصين yana daga cikin bayin mu almukhlasin masu ikhlasi bi da'ati cikin biyayya to shehu me yace eh shehu ayi bayani
na'am wa kana yusufu shafi nawa ne to muje muje na'am wa kana yusufu yusuf ya zamo
na'am asama abiya na'am asama ayyamahu thalathata aqsamin ya kasa kwanukansa wato ya ya kasa kwanukansa wato salasata aksamin kashi uku na'am ismun ya abudu rabbahu tabaraka wa wato ta'ala rab- kaso na farko ya bauta wa ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wa ismun yabki to ismi ɗaya kuma ya zauna kawai ya ta kuka wa ismun yusabbihu Allah tabaraka wa da ta'ala ismi na uku shi kuma ya tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala hawalat zulaiha zulaiha ta yi muhawalarsa da kullum muhawalatin daga dukkan muhawala alam tajid sabila ilaihi ba ta samu wato hanya zuwa gare shi ba amarar daya ta ha wato sai ta nemi wato hidimar masu hidimarta an yi bulula ha kasaran wato su wato su gina mata wato kasaran wato wata katanga muza harafan wato ko kuma gidan mulki musu harafin abin kawacewa bi an wa da izina nau'i nau'i na kayan ado wa ɗiri da turare ita ila muradi ha min don ta samu abin nufin tafi yusufa cikin yusufa falan ma tammal bina'u yayin da ginin ya cika adkhalat zawjaha to ainihin so nake miji ko na'am wato tawilin da aka yi wannan magana da ɗan hamad biyi wa amurka
abinda abinda alqur'ani shi ne bai kaji bai kaji ba abinda alqur'ani bai ƙari ba kan wani ɗan hamad biyi wa amurka eh bai kaji da alqur'ani ba mu ƙara ne wannan ɗin kalan matan malbina na falan ma tammal bina'u yayin da ginin ya cika aka gama ginin adkhalat zawjaha sai ta shigar da mijinta fa ajabahu jiddan sai gidan ya ƙayatar da shi ƙwarai asri wato kyan wato wannan gidan mulki wa qala laha sai ya ce da ita mihi baita sururi ki ambace shi wannan gidan farin ciki musammuhu baita sururi shi kenan sai suka ambace shi gidan wato farin ciki arsalat ila yusufa sai ta aika a wato annabi yusufu wa zayyanathu aidan shi ma ta kawace shi aidan da rabi anwa ilmalabis da wato mafi kyan wato tubobi wa zayyanat hiya alaiha ita ma wato ita ma ita ma wato shi ta ma ta yi ado hiya ita Na'am.
alaiha sabu hulalin akwai wato wato kayan wato kayan ado na dinari alaiha akan ta guda bakwai wa ja'alat ala ra'asha durra wato ta sa wato sai ta sanya ta wato kambi akan wato akanta walau ya waƙi ta da wato ya ya kutu kana ayatul fil jamali wa wato wannan shine karshe a cikin harkar kyau qalat udkhulu yusufa sai ta ce da shi shigo kai yusufu wa idza dakhala idan ya shiga fa aghliqu baba sai ta- ta umarci ta umarci halimanta cewa idan ya shiga to ku kulle kofa min warayi daga bayansa adkhalu baitan sai suka shigar da shi ɗaki wa qafalu suka kulle shi wa adkhaluhu akhar suka kuma da shi kuma suka kuma shigar da suka kuma shigar da shi wani ɗakin wa qafalu suka kuma kulle shi adkhalu baita sabi'a har dai suka kulle kofar ɗaki na bakwai ɗaki cikin ɗaki ɗaki cikin na bakwai har bakwai baqiyat hiya wa huwa faqat sai da ya sauran sai ya zama a cikin ɗakin sai ita da shi kawai qalat lahu sai ta ce da shi ya yusufu ya kai yusufu ma ahsana aynayka mamakin kyan idanuwanka qala ƙara sai annabi yusuf ya ce wa ma aqulu ma yasilu ma an minni shi ne farkon wato abin da zai zubar da wato hawaye da gare ni wa yarji'u ila tiraji ya koma zuwa ga turbaya qalat ƙara sai ta ce ma ahsanu sha'rika mamakin kyan gashinka qala sai annabi yusuf ya ce wa awwalu ma yantashiru minni shi ne farkon abin da zai daidaita daga gare ni zai watsi mana na'am ƙara sai ta ce ما أحسن وجهه mamakin kyan fuskarka تعالى ƙara sai ya ce هو أول ما يصير دما شيء- وسديدا shi ne farkon abin da zai zamo jini da sulka maki قالت sai ta ce يوسف انظر إلي yusuf ka kallo zuwa gare ni وقد حركت قلب- وقد حركت قلبي ka بما kona wato ka kona zuciyata da soyayyarka تعالى ƙara sai ya ce زوجك أحق بذلك to mijinki shi ne mafi cancanta da wannan Hmm? haka ne ba mijinta za ta yi wani ba ni ba da ji annabi yusuf da ta yawa kalkar hamma shafi yawa to mu je mu je mu je kalkar hamma bihi wa amma bihi har ra'ar abin hanar bihi Hmm. abdullahi dan abbas ya ce na'am da jama'a da ya tara da ita Eh, to yawwa to wannan haza tafsirin wannan fassarar ba ka tar- ba ba ka tattacciya ba ce as-sawabu katari man wata akhiran to wannan nake nema cewa akwai takadimi da ta'khiri a cikin ayar walaqad hammat bihi da Allah ya ce ta yi nufin wato ya ta- ya tara da ita ita zulaiha wannan a bayyane yake ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba la hamma biha aidan to yusuf ma hamma to yusuf ma hamma ma hamma eh لأنه رأى برهان ربه domin shi ya ga burhanin ubangijinsa
burhanu alburhanu kila innahu ra'aya aw wani ƙaunar aka ce shi ne ya ga yaƙubu shi ne ma'anar burhanu fa daraba sadra sai ya doki ƙirjinsa farajat shahawat sai shahawarsa ta fita kila wakila wani ƙaunar aka ce alburhanu burhanun nan ra'a diwan ra'a diwanin anbiya ya ga diwanin annaba baki ɗaya kila lahu sai aka ce da shi in waqa haza in waqa fi haza in ya afka in ya afka cikin wannan aikin bi muhammin diwani za a shafe shi daga diwanin annabawa ya ki ta gwanda wanda ma ai ma hamma ma ma hamma eh ma hamma
hakan shi ne ce lokacin da ke daura ai ba eh ma hamma to alhamdulillah ga go ibrahim ga go shafi ɗaya ne tsakanin ku wasu kalba واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب wasta baka sai suka yi tseren albaba kofa ma'ana suka yi tseren gudu wajen kofa ai badar ilaihi yusuf annabi yusuf ya gaggawa ilaihi zuwa ga kofar lildirari don gudu wahiya ita ma ta yi gaggawa ga kofar tashabbusi don ta kama biye da yusuf ta riko shi ta amsa kat saubahu sai ta kamo rigarsa wajen zabatu ta jashi ilaiha zuwa gare ta waƙaddar ƙamisahu sai ta keta ƙamisahu rigarsa min duburin ta baya wa alfaya sai suka samu shari'a da ha zauce ha mucin ta halar da baba ƙofa ba nasa hata nafsa sai ta tsarkake kanta sun ma ƙara sai ta ce قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب نذير shi kenan sai ta zo tana nufin ta tsarkake kanta sai ta ce me ya sakamakon wanda ya nufi mummunan aiki da iyalinta shine zina ai ba ya da sakamako illa an yi sujana sai dai a ɗaure shi a kurkuku ayyuhu ba sa tsare shi ko kuma azaba alimun mai raɗaɗi mulamun mai raɗaɗi bi an yi daraba shi ne a dake shi har ta yi ta kai ƙara kuma ta yi hukunci
قال هي راودتني عن نفسي sai annabi yusuf ya faɗa mu tabarri an yana mai kubutar da kansa yake cewa hei rawa da tuni ita ce ta nemi na annabci ga kaina وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين
ne to da suka yi wannan to akwai wani daga cikin wato ahalinta yaro ne a zanin goyo eh shi ne aka ce to wa shahida eh ƙara yusuf ya rawa da tuni annabci to wa shahida shahidu sai mai shaida ya shaida min ahliha daga ahalin ita zulaiha din eh ibnu ammiha dan ammunta ne ruya annahu ruya an rawaito annahu cewa shi kana ya kasance fil mahdi amma cikin zanin goyo ne anan yayi magana dan yana daga cikin wanda suka yi magana a zanin goyo fa qala sai yace in kana kamisu hukud da min qubulin to yace to a duba idan an ga rigarsa ta gaba ta yage eh to shikenan aka duba rigarsa aka ga ta yage ta gaba to kusa da ta yi gaskiya shine ya neme ta ta je don ba ta son sa za ta tunkuɗe shi shine ta yaga rigarsa wa huwa min al-kazibi ne yana daga cikin masu tsare fa in kana
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من sadiki الصادقين ne sai ce to wa in kana kamisu qudda min duburin idan kuma rigarsa an yaga ta ne min duburin ta baya to fa kazabat to ta yi ƙarya domin ita ce ta bi ta binciko shi kuma ta yaga rigar ta baya eh ba shine ya je gurin ta ba to in dai ta baya ta yage fa kazabat ita ce ta yi ƙarya wa huwa min as-sadiqin ne yana daga cikin masu gaskiya فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم kun falamma ra'a zawjuha qamisahu yayin da mijinta ya ga wato rigar wato Yusufu kudda an keta shi min duburin ta baya ƙara sai ce innahu ai kauluki fadin ki da kika ce ma za a mun aradu bi ahlika su'an to wannan maganar taki to min kai da kunna yana daga cikin makircin ku inna kai da إن kunna كيدكم عظيم ba shakka haƙiƙa makircin ku ku dai mata azimu mai girma ne يوسف أعرف عن هذا yusufu sai sannan kuma kala sannan sai shi aziz misir ya ce da annabi yusuf ya ce ya kai yusufu a arif ka kau da kai an hazar amur gaburan wannan lamari wala ta kuruhu kakka kuma yin magana a kan sali allah ya shi idan kai ya daidaita eh wato kai ya daidaita wastafiri lizard واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين khawati'in sai ce ke kuma zulaiha ki nemi gafarar wannan zunubi da kika yi innaki ke dai kuntu kin kasance min al-khadiyina da wato masu laifi wasu taharar khabaru to duk da wannan hukunci da azizi misra ya ce a boye to sai fa labari kuma ya ɗai- ya wato ya- ya ya watsu ko sha a ya daidaita kuma labari cikin gari ya shiga gari ai ga abin da mata azizi misra take yi eh ga abin da mata azizi misra ta yi to shikenan to mu je gaba ƙarin قال shi نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه وƙalar nisotun bil madinati sai mata a cikin gari wato garin misira Eh, wato sai ya zama da mata a cikin gari suna yawo suna yamu ɗiɗi da wannan lamari suna ta gulmace gulmace suna ce imra'atul aziz mata azizu misira fa ai turawu da fataha tana ta neman dan tana neman bawan nan nata wai bawanta ta nema kun ji ga abin da ya faru ga abin da ya faru ehem wata shugaba ha هل شغفها حبا eh tana wato turawu da fataha tana neman wato yaronta wato tana neman wato yaronta annabsi ga kansa eh kan shiga faha hubban wato wato soyayya ya lilibe ta ai tamizun eh shi wato hubban tamizun ne ai da kala hubbu shiga fa kalbiya sansa santa ya shiga cikin murfin wato zuciyarta ai gulafahu ma'ana murfin zu- abin da ya lullube zuciyar to sansa ya riga ya kutsa ya shiga wannan Eh, ina إنا لنريها في ضلال مبين mu dai wallahi muna ganin ta tana daga ciki- tana cikin kuskure mubinin mabayyani bi hubbi ha iyahu sansa ga wannan yaron فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم in to fala ma san mi atmi makarikin nan yayin da ta ji makircin su an giba ta yin nawa yayin da ta giba da suke yi lahagare ta suna mata giba suna ta yama didi da ita to arsalat ilaihin sai ta gayyato su duk ta aika wa matan ta gayyato su wa ata dallahunna muttaka'an sai ta tanadan musu abu muttaka'an shine abincin da ake cin sa a kishin gide ai da'ama wato abinci yuqudau da ake yanka shi bisa kini wato da wuka lil ittikari dan kishin gida inda hu a wajen sa wajen cin sa huwar kuturuju shine wato lemu to da matan suka ansa kiran duk suka zo suka cika ta fito ta fito musu da abin da za su ci to wa'atat kullu wahidatin minhunna sikinan sai ta ba kowace ɗaya daga cikin su kowace da wukarta wa qalat sai ta ce da annabi yusuf ukhruj alaihinna ta gare su fita su ganka aha فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا Tara. to sai ta ce fita gare su sai ta fito da annabi yusuf ta umarce su ya fito su gan shi to falamma da ya fito falamma ra'ayna suka ga annabi yusuf to aka bar na shikenan sai suka girmama shi ko ka dana hai dan kallon kyan annabi yusuf ka dana hai da sai suka ta yanke hannayensu bisa kakin da bukake wallam yushirna bil alami ba su ma ji ma wato zafin yankan hannun da suke ba saboda sun shagala da kan kallon kyan annabi yusuf wallam yushirna bil alami ba su ma wato yi hasashe da da raɗaɗin ba da shugulin kalbihin ne saboda shagalar zukatansu biyu su da annabi yusuf wa ƙulna sai matan suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga allah ma ha za bashiran ai wannan yusuf da ake faɗa wannan ba mutum bane eh ba mutum bane إن هذا إلا ملك كريم ai wannan dai bai zama ba sai dai mala'ika mai girma eh lima hawa saboda abin da ya tare shi ne husni ne daga kyau allazi la yakunu wanda kyan baya kasancewa adatan bisa al'ada fin nasmatul bashariyati a cikin halitta ta dan adam eh domin an rawaito cewa annabi yusuf an ba shi rabin kyau kyan da Allah ya halitta gaba ɗaya sai aka tsaga rabi aka bashi Allah ya bashi rabi eh
قالت فذلكن الذي كنتنني فيه sai imra'atul aziz mata aziz da misal sai ta ce wa zalikunna eh lamma ra'at ma halabihin ne yayin da ga abin da ya sauka a gurin matan nan matan nan halin da suka fada sai ta ce to ba zalikunna allazi lumtunna ni fihi ai wannan abun so shine abin da kuka zarge ni fiye a cikin sa don hubbi ne daga sansa eh wato wannan abin da kuka fada ni ma to fiye da wannan na fada ولقد راودته عن نفسه فاستعصى asam sai ta ce da su wallahi hakika na neme shi an nafsi ga kansa fasta a sama shikenan imtana sai ya hannu bai biyin ba ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من
sagiri الصاغرين shikenan sai ta zulaiha ta ce wallahi idan bai aikata abin da nake umarta sa biyi da shi ba wallahi da su janna za a kai shi kurkuku a kulle shi kuma zai zamo zai kasance yana daga cikin kaskastattu sai su matan da aka gari sai suka ce da shi ku kulle da sai suka ce da kai a ɗi maulatarka ka bi ka bi shugabanka eh duk abin da ce ma ka yi ka yi to shi kenan kuma za a zo a ci gaba kuma gobe za mu ci gaba da abin da kisa take ciki
Amin.
صلاة الفاتحة أبوه لا تلقاتي ركبه
قولوا الله شاء ولا الله شاء
قولوا الله شاء الله ولا شاء
Amin.
قولوا الله شاء الله ولا شاء آمين
قولوا الله أكبر ولا أكبر
أسلمكم وبركاته الله تبارك الله صلاة الفاتحة لا تلقاتي
المنون من مسلمين الله تبارك الله سعادة تشوفون صلاة الفاتحة لا تلقاتي
Wasu lafiyar malaman su lafiya da inganta su lafi bace.
لا تلقاتي
Tafiyan mu Allah kai su lafiya da da su lafiya su lafiya lafiya su lafi bace.
لا تلقاتي
Allah ya tsare mu daga tsare mu sa. Allah ya mana maganin mu su lafi bace.
ولا تلقاتي
Abin da ya wahala Allah sa halin shi. Abinci da ake ciki Allah maganin su Allah ya yi mu su lafi bace.
ولا تلقاتي
Wannan Allah ya masa bukatu. Allah ya yi mana abin da ya dame mu su lafi bace.
ولا تلقاتي آمين Yaran mu Allah ya shirye su. Allah ya shirye su bukatun su lafi bace.
ولا تلقاتي
Wani suka aiko neman addu'a Allah ya biya musu bukatu su lafi bace.
ولا تلقاتي
لا تلباتي ولا تلقاتي لا تلباتي ولا تلقاتي
فاتحة بصلاة الفاتحة فاتحة ولا تلقاتي
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بالعافية ربنا Allah.
الفاتحة